بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط إناني ذاك تاشكوا ولهذا كان من الناس ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيسير منافقا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة وطائفة نافقت لما هزم المسلمون يوم أحد ونهو ذلك ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر في سورة المنافقين وذكر مثل ذلك في سورة البقرة فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال طائفة من السلف عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيمانا مجملا ثم يأتي أمورا لا يؤمن لا يؤمن بها أمور نعم ثم يأتي أمورا أمور نعم ثم يأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطن وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق في بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا كما ذكر الله عنه في الجهاد فقال فإذا أنزلت, فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت, المن... رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك بحسب ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ناقصات عقل ودين وقال في نقصان دينهن أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وهذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها وإن, ك وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وإيمانا وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم فهذه زيادة فهذه زيادة فهو زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص وليس بواجب في حق شخص غيره فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها وذاك لا يستحق العقاب بتركها ولكن ولكن إيمان ولكن إيمان ذلك أكمل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
قال سفيك القدر فهذا يبين فهذا يبين تفاضلا تفاضلا إيماني
نعم تفاضل الإيمان في نفس الأمر به نعم وهذا يبين تفاضل الإيمان تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها تصديق تصديق بها يوه شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin yau muna sha tara ko ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan bakwai meladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar al-imam abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 78 a cikin wannan littafi kamar yanda yawa daga cikin mu mun sani a yau mun tashi da rasuwar ɗaya daga cikin malaman mu na sunna a wannan kasa shine malam Abdullahi Muhammad wanda Allah subhanahu wataala ya wa rasuwa Abdullahi Muhammad yan kaba Allah ya masa rasuwa yau da safe akai masa jana'iza bayan azhar yana daya daga cikin waɗanda suka je jami'ar Islamiyya kusan ma kace tun kafin ma ya je jami'a yana daya daga cikin masu da'awa ba wai daga baya ya zo shiga cikin harkar da'awa ba a'a tun kafin zuwansa jami'a yana daga cikin masu da'awa kuma ya je ya yi karatu ya dawo ya ci gaba kowa dai waɗanda suka daɗe a cikin harkar tafiyar sunna a ƙasar nan sun san shi ya zauna a nijar wani lokaci ya zauna a jigawa ya jin an haka yana da iyali a can a dutse sannan kuma a nan yan kaba gidansa yake da masallacinsa da markazinsa markazul islam saboda haka mu sa shi a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan ayyukansa kuma yadda su makusantansa suke gaya mana ɗazu ya yi sallar asuba ko ina yana cikin sallar asuba da yana zaune cikin tahiya yana tahiya a kan Allah ya karɓi ransa saboda haka ma ba a fafahimci ya rasu ba sai daga baya aka gane cewa ba rai a jikinsa a ga wannan bishara ce ajiru bushra mu'min so muna masa fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karbe shi cikin bayansa na kware Allah ya gafarta masa Allah ya ya huta abin da bari a baya kuma Allah ya alkinta masa bayansa Allah ya sanya masa jihadinsa cikin mizanin da'awarsa Allah ya kula masa da bayansa Allah ya kula masa da bayansa idan ba mu manta gabar da ibn taimiyya yake magana a kanta ba yana raddi ne ga ƙungiyoyin da suka karkace wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tun a can baya waɗanda suka yi wa nassoshin alkur'ani da sunna fahimta a baibai har ta kai su ga fadawa cikin wasu kurakurai manya-manya da suka danganci aƙida suka danganci imani da Allah subhanahu wata'ala da abin da ya shar'antawa wannan al'umma sune al-khawarij da al-mu'tazila da al-murji'a waɗanda suke da karkatacciyar fahimta dangane da imani wannan rashin kyakkyawar fahimtar tasu har ta haifar da suna yi ma musulmi wani hukuncin da bai dace ba kamar khawarij saboda yadda suka fahimci menene imani cewa imani wani abu ne a dunkule kuma ba zai yi ya ragu ba ba zai ya karu ba don haka duk sanda mutum ya aikata wani abu na kabira wato ya aikata wani abu na saban Allah sai su kafirta shi sai su kafirta shi saboda wannan su masa hukuncin kafirci duka wani abin da yake ya hau kan kafiri sai su dora masa su kuma mu'tazila su zare masa sunansa na mumini ko da kuwa ba su sa masa sunan kafirci ba a nan duniya amma sun ce hukuncinsa ranar gobe kiyama hukuncin kafiri gare shi aka je lahira aka yi hisabi ya shiga wuta to ya shiga kenan har abada ba zai fito ba saboda ya aikata zunubi a nan bai tuba ba a murji'a su kuma suna ganin ɗaya mutum ya ya kudirce kuma sannan ya yi furici da baki to mumini ne shi ma da cikakken imani shi kuma sabansa ba zai taba imaninsa ba su kuma suka yi hannun riga da waɗancan su waɗancan gaba ɗaya in yayi sabo ya rasa imanin duka su ko waɗannan suna cewa sabansa ba zai taba imaninsa ba imaninsa zai ci gaba da zama cikakke cif cif kamar na kowane mumini to kaga su ma anan sai suka kauce hanya ahlus sunna suka ce imani kudure ne na zuciya kuma ana furta shi da baki kuma ana aikata shi da gabobi sannan yana karuwa da kyawawan ayyuka da da'ar ubangiji subhanahu wataala kuma yana raguwa da sabawa Allah yayin da mutum yayi aikata da'ar Allah yayi wa Allah biyayya cikin umarninsa ko cikin haninsa to imaninsa zai karu in kuma ya saba wa Allah subhanahu wataala yayi abin da ya hana shi to daidai wannan lokacin imaninsa ne ya rabu saboda haka ana samun mutum mai cikakken imani ana samun mai tawayayyen imani ko mutane suna shan shan bamban wato suna fifi wato suna da fifiko a junansu a wajen imaninsu wani yafi wani imani ba za a ce duka imanin mutane daidai wa daida bane wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce aqidar da alqur'ani yake goyen baya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karatunmu mun ji ayoyi da yawa mun ji hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa to saboda ya ƙara fito da mas'alar da yake ta tattauna ita wannan mas'ala saboda mas'ala ta aqida ba abu ne da za a shafa kansa kawai a wuce ba yana buƙatar ayi anana ta ayi anana ta hayin zauna a zuciya kuma a cire wa mutum duk wani shakka duk wata shakka da wani kokonto musamman a wancan lokacin sun yi ta kawo abubuwa na shubahohi iri-iri wanda suka yi ta rudan mutane da shi to irin waɗannan bayanin su za su cire wannan shubaha daga cikin zukata to shine yake cewa ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك yace saboda haka ne ma wato karatunmu da ya gabata yayin magana akan al-imanul mujmal da al-imanul mufassal al-imanul mujmal shine kai imani da duk abinda annabi yazo duk abinda Allah ya saukar a al-qur'ani da abinda annabi yazo da shi a dunkule koda baka san abin daki daki ba Allah subhanahu wataala ya wajabta mana mu yi hajji ya wace mana mu yi zakka amma ba kowa da yawa zama wajibi ya sanya ake hajji daki daki ba in ba abin ya kama shi ba amma kuma dole ne a dunkule ya yarda cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah dole ya yarda da wannan a dunkule cewa akwai hajji daga cikin rukunan musulunci akwai aikin hajji amma ya ake aikin hajji ta ina ake farawa ta ina ake karewa menene wajibi a ciki mai rukuni mai wajibi mai mustahabbi mai idan kayi shi zaka yi fidiya mecece fidiyar wannan sai idan abin ya shafe ka to a lokacin ne zaka sani wani sai yayi haji 30 ma bai san ma mai fidiya ba saboda wataƙila bata ma shafe shi ba musamman ya ake yin ta ba to amma don da ta shafe shi kuma zai tambaya a ce to akwai fidiya a kanka su ci bai fidiya to daga lokacin kaga wajibi ya san mecece fidiya to imani almujmal wannan ana buƙatar kowa ya zama yana da shi kowa ya zama yana da shi mu yarda cewa Allah subhanahu wataala yana da mala'iku Allah subhanahu wataala yana da annabawa ya saukar da littattafai amma mu san waɗannan mala'ikun daki daki da aikin kowane mala'ika wannan bai zama wajibi akan kowa ba bai zama wajibi akan ka sai ka san kowane mala'ika da irin aikin da yake da shi ba idan zan aka tambaye ka zaka bada bayani tare da hujjoji bai zama wajibi ba amma dole ka yadda akwai mala'iku dole ka yadda Allah ya saukar da littattafai kuma ka ce kai imani da duk littattafan da Allah ya saukar amma waɗanda littattafai ne Allah ya saukar ba dole ne sai ka san su daki daki ba akwai cikin su waɗanda Allah ya gaya mana amma ba duka ya gaya mana ba haka nan manzannin da Allah ya aiko dole ka yadda cewa Allah ya aiko manzanni kuma duka kai imani da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli amma sanin annabawan daki daki to ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba sanin da shi duka ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda mun baka labarin su akwai wanda ban baka labarin su ba to saboda haka amma dai a dunkule ka yarda da duk annabawan da Allah ya aiko to wannan shine al-imanul mujmal al-imanul mufassal shine ka san abin daki daki ka san annabawan da Allah ya aiko waɗanda ya ambata alqur'ani sune wane wane wane wane ya aiko wa mutane kaza wane ya aiko wa mutane kasa kaza wane ga yadda ya sha fama da mutanensa ga gormar da yayi wannan shine al-imanul mufassal ka san abin kenan daki daki dalla dalla filla filla to shi al-imanul mujmal imani ne a dunkule kana da ladanka na wannan imanin gwargwadon imanin da ka samu sannan abubuwan suna ƙara bayyana a gare ka kana yin imani kuma imanin kana ƙaruwa da wannan saboda haka wanda ya san ilimi ya san abubuwa ya yi imani da dukkan abubuwan da ya sani daki daki ya fi wanda bai san su ba ko kuma ya san su a dunkule ba za su zama ɗaya ba saboda haka akwai ta fuskar labarai akwai kuma ta fuskar umarni ayyuka da muke yi saboda haka wanda zai yi farilla sannan ya ƙara da taɗawu'i da ayyukan mustahabbi ya ɗara wanda ya taƙaita ne akan farilla kaɗai wanda zai yi aikin faradi sannan ya zo da nafila da nafilfilu wanda ya ɗara wanda ya tsaya akan farilla kaɗai haka ne saboda haka saboda bi saboda aikinsa ya ƙaru akan na wancan وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه sauraka akwai farilla wanda shine Allah ya fi so mutum ya kiyaye sannan kuma idan ya ci gaba da kiyaye nafilfilu bayan farilla kuma to zai kuma taka wani mataki mai girma a gurin ubangiji subhanahu wataala sauraka wannan shine al-imanul mufassal to shine ibnu taymiya yake cewa to kaga anan dole za a samu tafawuti za a samu wani yafi wani mutane ilimin su ba ɗaya bane wani yafi wani ilimi ko a cikin masu ilimin ma wani yafi ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wanda zaka ga yana da ilimi akwai wanda ya dara shi saboda haka abin nan da yake da ilimi a kansa yayi imani da shi ya dara wanda ba ya da wannan ilimin ballantana ya imani da abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam imanin sai fa na kowa saboda bai saboda yafi kowa sanin Allah ana a'lamukum billah haka yace na fi ku sanin Allah tunda ya fi mu sanin Allah subhanahu wataala imaninsa ya fi namu ya fi na kowa ma to haka al'amarin yake to shine an ibnu taymiya yake cewa to ka ko anan wajibi ne ka yadda cewa imanin wani yafi na wani tunda mutane ba daidai suke ba ilimin su kamar yadda ba daidai suke a ibada su ba yace wali hadha kana minan nasi man qad yu'minu bir rasuli mujmalan shi yasa ake samu daga cikin mutane wanda zai yi imani da manzon Allah a dunkule yayi imani da manzon Allah a dunkule menene ibari da manzo Allah a dunkule na yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne na yarda da abin da yazo da shi da duk abin da Allah ya bashi na na umarni da hani na yarda da shi wannan a dunkule kenan a dunkule kaga mutun yayi imani duk lokacin da mutun yazo zai shiga musulunci abin da ake bashi kenan kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shaida da kadaita Allah subhanahu wataala kadai da bauta cewa shi kadai yake wa bauta sannan kuma ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo daga gurinsa ake koyan shi yake zuwa mana da yadda za a bauta wa Allah to kaga wannan a dunkule yayi wannan shi kalmar shahada to amma in aka je gaba kuma wasu abubuwa za su bujuro wani daga nan kuma sai zama munafiki sai a ce to ga wani abu manzo Allah ne ya ce ayi sai kuma ya tarsace ba zai wani lokaci ma ya faɗa da abin kaga a dunkule yayi imani amma da wani abu yazo kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama dalla dalla sai kuma ya shiga rigima amma kuma a gefe zai ce ya imani shi da yace wa min wa li hadha kana min an-nas man qad yu'minu bir rasul mujmalan zai imani da manzon Allah a dunkule fa idza ja'at umurun ukhra lam yu'min biha fayasiru lam yu'min biha fayasiru munafiqan amma da wasu abubuwa sun fito kuma sai kin imani da su to daga nan sai zama munafiki daga nan sai zama munafiki wannan abubuwan da yake yarda da su bayan ko manzo Allah ne ya zo da su sai sa ya zama munafiki wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun سيأتي مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة ce misalin wasu wasu kungiyoyi wata kungiya da suka da suka zama munafikai lokacin da aka canza aka canza aka canza alqibla zuwa Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake Makka yana kallon Ka'aba yana kallon Ka'aba yana sallah lokacin da da yayin hijira sai da aka umarce shi da ya kalli Baitul Maqdis wata goma zuwa wata goma sha bakwai zuwa sha shida zuwa sha bakwai yana kallon baitul maqdis amma kuma zuciyarsa ta fi san abashi ya ci gaba da kallon ka'aba wannan wata sha shida zuwa sha bakwai da yana abin nan addu'a yake ta yi Allah ya mayar da shi ya ci gaba da kallon da ya ci gaba da kallon ka'aba to daga nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ya karba addu'a saqad nara taqalluba wajhika fis sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram Allah ya ba shi umarnin cewa to yanzu ya dawo ya kalli Ka'aba tunda ya fi son haka qiblatan tardaha ya fi son ya kalli Ka'aba akan ya kalli Baitul Maqdis saboda haka daga nan sai koma yana abin nan to daga nan sai wasu suka mai da cewa a to addini ya zama kamaka ne shikenan munafikai sai suka samu abin suka to addinin nashi ya zama kamaka ne da yana kallon Ka'aba ya dawo madina kuma da ga yahudawa suna kallon baitul maqdis shi ma sai koma yana kallon baitul maqdis kuma yanzu ya dawo ya koma koma ka'abarsa to abin nashi ma ba tabbas dukka makama ne duk lalibe ne sai wasu suka zama munafikai a dalilin haka shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya rura cewa canza ka'abar wato ubangiji subhanahu wata'ala yayi shi ne don ta zama jarabawa so ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai Allah ce ba mu sanya ka alqiblar da kake kunta alaiha anan malamai sun yi sabani wajen fassara kunta kunta ana maganar ta farko ita ce Ka'aba sannan daga baya zo kalli Baitul Maqdis canza ka daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis dina alama man yattabi'u ar-rasul musamman ne ne zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kafirce daga nan ba mimman yankalibu ala aqibaihi daga wanda zai juya baya ko kuma kuntu ana kunta alaiha ana nufin anta alaiha ana nufin ita ka'aba din da Allah subhanahu wataala yanzu ya juya shi zuwa gare ta duk wannan fassara ce ta malamai amma abinda dai aya take nuna a dunkule cewa shi kansa wannan canza alƙiblar daga wannan da wannan dan a jarraba ne a ga waye duk inda manzo Allah ya nufa zai nufi zai nufi nan wasu daga canza alƙiblar aka zubar da su saboda mai saboda su yadda ba ya ce wa ta'ifatin nafaqat lamman hazama almuslimuna yawma uhud wasu kuma suka koma munafici lokacin da aka yakin uhud suka ga cewa musulmi sun samu karaya wanda ubangiji subhanahu wataala sai da ya gaskata alkawarin da yayi yayi wa mu'mine na nasara ba haka kawai kare ta same su ba aka aka aka aka kakkashe musu mutane a sai da suka saba wani abu da Allah subhanahu wataala yace su kasance a kansa ubangiji subhanahu wataala na cewa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-'alamin 'ala al-mu'minin Allah subhanahu wata'ala ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alkawarin da ya muku id tahussunahum bi iznihi lokacin da kuke bin su kuna ta karkashe su da izinin sa domin wanda shine abin da ya faru da farko musulmi su suka fara yin nasara suka bi kafirai suna ta kisa suna ta kamawa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri har sai da kuka yi rauni kuka dawo kuna jayayya cikin umarnin da annabi ya bayar mu tsaya a nan ko kan mu tsaya ba annabi ya ce mutane hamsin da ya dora su akan wani dan karamin dutse ba ya ce kas su bar wannan gurin duk abin da za su ga yana faruwa ko menene suka gani ko mu aka yi ci nasara akan mu ko mu muka ci galaba kas su kas su bar wannan gurin dan su ba wa musulmi kariya ta baya to sai zanto kun dawo kuna jayayya lokacin da kuka ga musulmi sun yi raraka suna kuma ta kwasar ganima sai kuka ci to ai shikenan musulmi sun yi nasara bai kamata mu ci gaba da tsayawa a nan ba kuma ya kamata mu shiga mu nemi ganima mu ibi ganima wasu kuma suka ce a'a to cikin mutum hamsin mutum arba'in suka sauka suka shiga cikin masu ɗiban ganima mutum goma suka tsaya suka ce ba su ba gurin ba to wannan shine wata nazatun fil amri min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so me kuke so ku samu nasara Allah ya nuna muku nasara gashi kun bi su kuna ta karkace su minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda duniya ce a zuciyarsa saboda ganimar da yaga ana kwasa shikenan sai ya manta da umarnin da annabi ya bayar wa minkum man yuridu al-akhirah akwai kuma cikin ku wanda lahira ce a ransa duniyar bata dame shi ba don haka suka ci gaba da zama akan dutse har kafirai da shugabancin Khalid ibn al-Walid a lokacin suka zo suka kashe waɗannan mutane goma da shugaban su gaba daya summa sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan sai Allah juyar da ku abin ya dawo kanku maimakon da ku kuke bi sai ya dawo ku ake bi aka yi muku tsaka abin nan tsaka mai eh tsaka mai wuya saboda haka ta baya aka rika saran ku ta gaba kuma waɗancan da suka fahimci cewa ta bayan ku saran ku ake sai suka juyo sai aka ritsa ku bayan Allah duk ya gama musu fada sai ce wala qad afa ankum to Allah ya fi muku to kaga wani mahaukaci kuma yazo yana ta zagin su ce wala qad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin Allah mai falala ne ga muminai da cikin falalarsa su yi ba daidai bai gaya musu ya musu fada kuma ya fi musu to a shahid lokacin da wannan abin ya faru kun san kafin ma a tafi yakin a hanya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da mutanansa su su 300 sun janye tun a hanya sai launa alamu qitalan lattaba'na da mun san yaki za'i ba yaki za'i ba da haka da mun san yaƙi ne da sai mu biyu ya juya da mutanensa ya koma to da haka abin ya faru shi kenan sai suka da suna yi wa musulmi dariya ga shi nan lau a ta'una ma kucilu da kun ji magana ba za ku je a kashe ku a banza ba da kun ji magana ba za ku je a kashe ku ga shi nan kun tafi mu an kashe ku wasu daga lokacin munaficin sai ya ƙara bayyana wasu kuma suka zama munafikai a dalilin haka kaga wani abu ne ya faru a da can akwai al'imanul mujmal tare da su da wani abu ya faru kuma sai ya bayyana wani abu daban kuma yace wani hada wasafa Allahu almunafiqina fil qur'ani bi annahum amanu thumma kafaru shi yasa alqur'ani Allah subhanahu wataala ya misalta ya wasal ya kwatanta munafikai da cewa sun yi imani sannan suka kafirta wato da farko sun yi imani imanin shine imani da suka ce suka ce da suka zo suka ce na shahadu innaka la rasulullah suka yadda cewa annabi manzon Allah ne sun yadda su ma mu'mine ne to daga baya kuma sai suka kafirta yayin da wani abu ya sauka na alqur'ani suka kafirce masa suka ki yarda da shi shikenan sai suka zama kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sun yi imani sannan suka kafirce da da farko sun yi imani suka kafirce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdihim sabila Allah subhanahu wataala ce waɗanda suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka ƙara wani kafircin to waɗanda Allah ba zai gafarta musu ba saboda haka akwai imanin farko shine wannan al-imanul mujmal da suka yi a dunkule da wani abu ya zo na umarni ayi kaza ayi kaza suka bijire shikenan sai suka lalata imaninsu sai imaninsu na farkon sai lalace shine yace wa zikru mislu za wa zukira mislu zalika fi suratul baqara a cikin suratul baqara Allah ya ambaci irin wannan mathalul mathaluhum kamathalil ladhi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يسرون ce misalin su kamar misalin wanda ya yi wahala wajen hura wuta tun da yake tafiya a ƙoraƙoƙin abin nan a dokar daji ba gida gaba ba gida baya da cikin duhu sai ya so ya samu abin da zai hura wuta don ya ga haske ya ga gabansa ya ga bayansa ya ga abin da yake zuwa ya je ta neman abin da zai hura wutar ya sha wahala ya samu ya zo ya hura wutar yana ga haske kaga zai yi farin ciki cewa ga haske shi ne Allah ce falamma adaat ba haulahu yayin da wutar ta haskaka abin da ke daura da shi zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun ya bar su a cikin duffai ba sa ganin komai ko tabin hannunsu ba sa gani summun bukmun umyun fahum la yarji'un suka zama kurame bebaye makafi ko ba za su dawo kan hanya ba sun tafi kenan wato da farko sun yi imani yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wasu ayoyi ayoyin nan haske ne da sun riko da ayoyin da za su ƙara samun hasken da za su tafi a cikinsa sai suka kafircewa ayoyin shikenan sai suka bice hasken da ya kamata su tafi a cikinsa shine abinda abinda Allah subhanahu wataala yake misalin su da shi anan ga haske nan ya ba su sune ayoyin da ya saukar amma me sai suka kafirce masa to daidai yake da wannan hasken da wannan mutum ya haska kuma ya tafi ya tafi masa ya zama ya dawo cikin duhu shi yasa ya sake yin wani misali au kasayyibin min as-sama'i fihi dhulumatin wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني عند سكك حسكي ذا ساقف سفارة فيها إذا الدهو يازو سيسعيك wanda yana nuna cewa abinda yake zuwa musu daga Allah subhanahu wataala wanda ya musu daidai da abinda ya dace da su sai su karba wanda kuma ya zo ba daidai da bukatar su ba sai su kafirce kamar wanda yake cikin duhu in an dan yi walƙiya walai walai ya ga haske sai dan fara daga kafarsa da duhu ya zo kuma sai tsaya to haka suka kasance shine yace qala ta'ifatun min as-salaf wasu daga cikin magabata kamar qatada ibnu da'ama da mujahid ibnu jabr sun fassara ayar da cewa arafu thumma ankaru wa absaru thumma amu arafu sun san abin da annabi ya zo da shi sarai amma suka zo suna musu wa absaru kuma sun gani karara annabi yana da hujja sun ma'amu amma suka makantar da kansu da ƙarfi da yaji saboda haka ba wai ba su san abin da suke yi bane sun sani sarai sun san annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake faɗa kuma Allah wahayi yake masa amma saboda wani abu na son zuciya shi ya jefa su cikin munafici munafikai wai ba su basu san annabi gaskiya yake ba sun sani sun sani sun sani shi yasa kullun suke suke suke jin tsoron wata sura da fito ta kunyata su daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya haka ya ta kunyata su ya ta fito da sifofin su kamar a ce maka su ga sunan duk wanda yake zaune ake karanta sifofin zai ga kamar kawai dan shi ake karatun zai ji duk abin da yake da shi shi ake faɗa ce mai kaza aljihu baya jirmarin as saboda ka sai ya ce da shi ake tare da cewa ba a sunan shi ba ya sabu da kulla hatin alayhi malam yace fa min haula'i man kana yu'minu awwalan imanan mujmalan daga cikin waɗannan akwai wanda da farko yayi imani a dunkule ce na yarda da kai manzon Allah ne na yarda da ana maka wahayi na yarda da abin da ka zo da shi gaskiya ne wannan a dunkule kenan ثم ياتي امور sai wasu abubuwa kuma su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu biha wanda shi bai yarda ba eh mutum ce yana ya yarda da annabi ya yarda cewa annabi gaskiya ne ya yarda kaza kaza kaza kaza amma da zarar kuma wani abu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya turus sai ce shi bai shiga hankalinsa ba shi wannan ne bai bai daidai da tunani kai ni kwakwalwa ta ba za ta dauki wannan ba sai ya kafirce kaga imanin sa a dunkule bai amfane shi ba anan saboda haka ko dai ya fito kararama ya ce bai yarda ba ko kuma a'a ya ta nuku-nuku a ransa ta kokarin yadda zai zame jikinsa ko ya zille shine yace fa yunafiqu fil batini a cikin zuciyarsa bai yarda ba saka a boye sai ya dinga munafici a baki watakila ya nuna ya yarda amma a aikace ko kuma a boye abin bai shiga zuciyarsa ba bai shiga zuciyarsa ba wa ma yumkinuhu izharur ridda ba zai iya fitowa ya ce yayi ridda ba saboda in ya ce yayi ridda ya jawo kansa matsala yanzu yana cikin musulmi musulmi sun kewaye shi ta ko ina gabansa da bayansa damansa da hagunsa duk musulmi ne duk mu'amalolinsa da musulmi yake a kasuwa da musulmi yake zaune da su yake ciniki da su yake komai saboda haka in ya fito ya nuna ya yi ridda to zai shiga matsala da duk musulmin nan za su juya masa baya kuma inda ake shari'a za a ɗauki mataki a kansa man baddala dinahu faqtulu sannan in yaƙi ya ɓarke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi an san a ina yake to saboda haka sai ya dinga ɓoye kafircinsa amma a zuciyarsa bai yarda ba wannan shine munafici munafici da mai zanto da maganar ka ta saba a zuciyarka abinda yake bakinka daban abinda yake ranka daban shine munafici maganar ka daban zuciyarka kuma daban kana faɗa zuciyarka na cewa ƙarya ne kana faɗa zuciyarka na cewa ƙarya ne kamar kamar kamar kamar dan shi'a ne ya zo gaban ka ya ce abubakar radiyallahu anhu da baki amma zuciyarsa kuma tana ce la'anahu Allah ba shi ne taqiya ba eh bakinsa zai iya ce maka ai mu dai sahabbai ai sahabbai radiyallahu anhu zai iya ma ce Abubakar radiyallahu anhu Usman radiyallahu anhu amma da baki ne a zuciyarsa can cewa yake la'anahu Allah la'anahu Allah yana yana yana yana la'anta sani to wannan shine munafici magana ta saba da baki abinda yake baki ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wannan shine munafici abinda zaka faɗa daban abinda kuma yake ranka daban to saboda haka a zahiri sai su dinga nuna su ma musulmi ne amma kuma a can zuciyarsu ba su yarda da abin ba amma ba za su iya fitowa su bayyana riddar karara ba bal ya takallamu bin nifaqi ma khassatihi in ya koma da wasu na musamman wasu na kusa kusa da shi to anan da zai rika magana ta munafik ta munafikai wa idza khala ba'dhum ila ila ba'd qalu atuhaddithuna bima fataha Allah alaykum wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un fi hal al khalwa a lokacin da suke cikin halin kebantuwa sun kebance da junansu to a lokacin za su iya bayyana munaficinsu a fili amma in suka shigo suka cakudu da musulmi to za su nuna cewa su ma su ma musulmi ne haka abdullahi ibn ubay ibn salul ya rika yi haka ya rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin asirin sa ya tonu bayan yakin uhud din nan ai daga yakin uhud asirin sa yakin uhud shi ya ƙara fito da munaficcin munafikai tun daga lokacin tun daga lokacin da da idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo minbari yana hudu ba abdullahi ibn ubay ibn salul shi yana nuna babba ne tunda yana da yana da matsayi a cikin garin madina za a zo a aje masa kujerarsa yana zaune gaba sahun gaba gaba in annabi ya hauye hudu ba ya hudu ba ya tashi ya ce to wannan manzon Allah ne ku za ku bashi kariya da jinin ku da dukiyar ku da komai ya ziga ya ziga ya ziga ya ziga ya koma ya zauna bayan an da yakin Uhud ya tashi zai sai aka jari da suka dalla zauna matsalecin banza asirinsa ya tobe ba kai ka ce mu tashi mu kare annabi ba kuma an fita yakin kare annabin sallallahu alaihi wasallama kai ka juyo da wasu mutane ka ce launa alamu qitalan lattaba'nakum kuma yanzu ka tashi zaka yi mana wani hudu ba wai wai ga manzo Allah nan ba to ashe ba yanzu aka fara ƙaryar san manzo Allah ba la ilaha illallah to shine malam yace wa hadha kama zakara Allahu anhum fil jihad kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da lamarin jihadi faqala Allah yace wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat suratun wadanda suka yi imani Allah ya kira su mu'minai wadanda suka ce sun yi imani sai su rika cewa me hana me hana Allah ba zai saukar da wata sura ba wanda a ciki za a umarce mu bi yaki a ba mu umarni mu yi yaki mu kare addini mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza unzila suratun muhkamatun wa zukira fiha alqital amma idan aka saukar da wata sura wacce take dauke da hukunci karara muhkama hukunci karara wanda ba zai dauki bakin damo ba ma'anarsa a fili kawai ku tashi ku yaki ku kare addinin Allah ba wani tawili ba wani kwane-kwane shine muhkama المحكمة شنو مقابل المتشابه ba ta da ma wata fassara da za a yi mata a ce ko nan ba yakin ake nufi ba ko nan ana nufin mu dan ƙara haƙuri ko a'a muhkama Allah ya ce wa zukira fiha alqital kuma a ciki aka ambaci yakin ra'aita alladhina fi qulubihim marad sai kaga masu cutar munafici a zukatansu yanzuruna ilaika sun kura maka ido nazara al-maghshiya alaihi min al-maut suna kallon ka kamar yanda wanda yake cikin magagin mutuwa ke kallo idansa ya buɗe dala-dala to haka za ka gani saboda me saboda tsoro tsoro ya cika musu zuciya fa'aula lahum Allah ce abin da ya fi cancanta ya fi musu da'atun sai maka da'a sai maka biyayya tun da yanzu gashi Allah ya ce ai kaza ai kaza sai maka biyayya akan wannan wa qaulun ma'rufun sai magana mai kyau fa idza azama al'amru idan al'amarin yaƙin ya tabbata falau sadaqullaha da a ce za su nuna wa Allah gaskiyarsu da kana khairan lahum da ya kasance alheri gare su haka a komai in zaka nuna wa Allah gaskiyarka to ba za ka ba ka tabe ba ko menene ka nuna wa Allah gaskiyarka kakkai nuku-nuku kakka ce zaka yaudari Allah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kanka zaka yaudara wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun Allah ba za ka yaudare shi ba ba za ka yi wa Allah ƙarya ba ba za ka yi wa Allah munafi in ma kayi a zuciya Allah ya sani alimun bai za ta sulu to shine Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri da wannan ce ra'aital ladina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alayhi min al-maut sun kura maka ido suna kallon ka kamar wanda yake cikin magagin mutuwa kamar inda Allah yake cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله يجي ألم ترى انزبك قا ودن دعك شيء لسوك فو أيديكم ولك هنا ينكبا ce ku rike hannayenku in an tsokane ku kakku ce za ku tafi kurama ku zauna saboda ba ku da ƙarfin da za ku iya kare kanku wa aqimus salata ku dai ku je ku tsai da sallah ku bada zakka amma duk da haka wasu suna aibu wannan cin kashi da ake mana a kyale mu a kyale mu kawai ana rirrike mu ne wallahi ana daddanne mu ne kaza kaza kaza kaza falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajabta musu yakin idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyatillah sai ga wasu kungiyoyi daga cikin su kungiyar daga cikin su sune wanda Allah ya faɗa anan allazina fi qulubihim marad sune waɗannan da Allah yake nufi anan yakhshawna an-nas ka khashiyatillah suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah aw ashadda khashi kai sun ma fi jin tsoron mutane fiye da Allah sun fi jin tsoron mutane sama da yadda suke jin tsoron Allah wa qalu rabbana lima katabta 'alal qital ya ubangiji me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin karim me hana baka dan ƙara jinkirta mana dan lokaci na kusa ba a dan ƙara ba mu lokaci mu ƙara shiri qul ka ga musu mata'u dunya qalil dan jin dadin duniyar ka dan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce tafi ga wanda yake da takawa yake kiyaye dokar Allah wala tuzlamuna fatila ba za a cuce ku ba daidai da zaren kwallon dabino zaren da yake cikin kwallon dabino ba za a yi muku wannan cutar ba wani abu haƙƙin ko a rike ba zai yiwu ba to a shahid a nan shi ne umarni yakan zo bayan mutum ya ce ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam umarni sai ya zo a dun bayan ya yi imani a dunkule sai kuma umarni ya zo sai ya ja ya tsaya ya dirje ya bijire shikenan sai ya samu tangarda ashe kaga wanda ya imani mujmal ba daidai yake da wanda ya imani mufassal ba wanda ya imani a dunkule ba zai zama daidai da wanda ya imanin da abubuwa daki-daki filla-filla ba to haka imanin mutane suke bambanta wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bawa jama'a sahabbansa labarin wani mutum daga cikin waɗanda suka gabata yana da saniya sai yake zuwa yana abin nan da ita yana noma da ita sai ya zama ya wahal da ita ya wahal da ita sai sani ta ce ba fadan wannan aka halice mu ba yana fadar haka sai ce baqaratun tatakallam wasu suka ce sani ce take magana saniya sai annabi ya ce ni da abubakar da umar mun yi imani da wannan a lokacin ba sa gudu a lokacin abubakar da umar ba sa nan wato ya ba da shaidar da suna nan su ba za su yi mamaki ba ma ba dai annabi ne ya faɗa ba shi ya faɗa shi kenan ba wai ƙaryatawa suka yi ba amma su abin ya ba su al'ajabi makaratun ta takallam sai annabi ya ce ana wa abubakar wa umar nu'minu bi hada wa ma thamma abubakar wala umar ce ne da abubakar mun yarda da haka a lokacin anan ba abubakar din ba umar ba sa gurin amma annabi ya bada shaida akan su haka to kaga wanda yana nuna cewa imanin mutane ya tafawat wani jira kawai yake a ce masa manzo Allah ya faɗa shikenan an gama an gama sage masa gwiwa kuma shikenan ba yi da wani abu da zai kara a gaba wa bil jumla ibnu taymiya ce a dunkule fala yumkinu al munaza'atu ba za ta taba yiwa wani yazo yana jayayya ba annal iman alladhi awjabahu Allah yatabayanu fihi ahwalun nas cewa imanin da Allah ya wajabta halayen mutane suna shan bamban dangane da shi wa yatafadaluna fi fi imanihim kuma suna fifi suna da fifiko a junansu a cikin imaninsu wa dinihim da addininsu bi hasabi zalika gurgudan wannan umarnin da Allah ya yi abinda Allah zai yi umarni da shi na ayi ko a bari mutane daban-daban suke a cikinsa ba wanda yake jayayya akan wannan saboda duk wani wanda yake rayuwa ya san cewa a cikin abinda Allah ya umarni da shi wasu suna yi wasu ba sa yi duk da sun yi imani da abin za sallah ce akwai wanda baya sallolin nan yadda cikakku wani yana yana dan bari wani yana bari lokacin ya wuce wani yana a dungure haka nan kowa da yadda yake sallarsa wani yana yi ta cikakkiya wani yana kokari ya yi ta cikin jam'i wani kuma sai dai ya hada wani ma hadawa yake saboda haka mutane wani ba wanda yake jayayya akan cewa mutane ahwaluhum tatabayan akwai mai jayayya akan wannan ba wanda yake jayayya har su waɗanda ake barin ayi raddi ai ba sa jayayya akan wannan wa yatafadaluna fi imanihim wani imanin sa da kaji na gaske ne wani kuma imanin sa haka yake langa langa shine yace wali hadha qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi nisa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mata naqisatu aqlin wa din hankalin su da addinin su tauyayye ne hankalin su tauyayye ne addinin su tauyayye ne annabi ya fassara me yake nufi da tawayar hankali da cewa shaidar biyu daga cikin su tayi suke da shaidar namiji shaidar mata biyu da hujjar da da nassin alqur'ani daidai take da da sai da maza biyu abin mata biyu daidai yake da sai da namiji daya lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani in ba a samu maza biyu ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu kaga mata biyu a matsayin namiji daya wannan nasu alqur'ani ne faɗa haka saboda me saboda yadda namijin zai rike abin ba lalle mace ta rike a haka ba abubuwa da yawa za su iya bujiro mata za su sa su ta manta abin da ya faru to shi yasa aka nemi matan guda biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya ta manta ɗaya ta tuna wa ɗaya haka Allah ya ce ba to wannan shine abin da yake nufi da naqisatu aqlin an gane ba yana nufin mahaukata bane ba kuma yana nufin ba yana nufin jinsin yana nufin jinsin mata ne ba yana nufin afrad ba in ka dauki mata a dunkule haka ne da maza a dunkule haka ne kamar ka ce maza sun fi mata ƙarfi wani a dunkula ya ne ko akwai masu ja akan haka har har matan sun yarda maza sun fi shi karfi ko har ma da waɗanda suke ja da hukuncin Allah ai sun yarda maza sun fi mata karfi ko akwai waɗanda suke ja da da wannan a su kafiran duniya yanzu ka duba ƙwallon kafa ai ba a haɗa maza da mata mata zalla ake sawa maza zalla saboda me saboda mazan za su yi ta gwaggwabje su to wannan min haisul jumla amma min haisul afrad za a iya samun wata mace garjejiya wani kuma gashi nan dan tsito sai ga ta fi shi karfi wannan ba ana samu to sawa ta za cikin matan za a iya samun wata wacce take karfa haka nan za a iya samun wani wanda yake har hankalinsa garma garma namiji ne kuma wata kuma za ka samu hankalinta face face mace ce kuma don haka wannan ana iya samun ɗaiɗaiku amma aka kalli abin a dunkule jinsin mace da jinsin namiji dama akwai bambanci walaysa zakaru kal unsa ce ba za- ba daidai suke ba ba shi ya halicce su ba khalaqaz zawjayn zakara wal unsa sai ka shi yayi mace shi yayi namiji kuma yace ba daidai suke ba kaga wani yazo yazo ya ce wai gender equality kaga ai da Allah yake eh ba ba wannan a haƙƙi a haƙƙi haƙoƙi kowa da haƙƙinsa kowa da haƙƙinsa amma a matsayi Allah ce abin nan walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf amma sai ce walil rijali alaihinna daraja a haƙoƙi kowa yana da haƙƙi mace tana da haƙoƙinta kamar yadda namiji yake da haƙƙi yadda kake da haƙƙi a kanta tana da haƙƙi a kanka shine walahunna mislu allazi alaihinna suna da haƙoƙi na akan ku kamar yadda kuke da shi a kansu amma sai ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da matsayi a kansu to kaga wata mace ta zo tana ta wani ka kada kai tana wani ta ita ita gender equality ce ko ita femi- feminism ce saboda haka tana kokarin ta ga an daidaita maza da mata komai kallabi tsakanin raguna ko kunne da kunne da menene eh to wannan kaga tana tana magana ne da da mahalicci ba da ba da mu ba masu karantawa da shi wanda ya saukar da alkur'ani take eh ba a ce mace ba ta da haƙƙi ba mace tana da haƙƙi kuma yadda ake zaluntar namiji mai mai rauni haka ake zaluntar mace mai rauni ai ba ma- ba wai kawai mace ake zalunta ba ai akwai maza ma da yawa masu rauni akwai tsofaffi akwai yara su ma duk ana samun masu rauni da da ake abin nan وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من ال... من الرجال والنساء والولدان saboda haka almustadafun ana samun su a cikin maza ma ba wai sai sai a cikin mata kawai ba shi yasa Allah ne tashi yace bai yasa ba za ku yi tashi ku yi fafutuka dan Allah ba ku yi yaki dan Allah da kuma mutanen da suke masu rauni daga cikin maza da mata da yara ba haka Allah ya ce ba to haka ya kamata a dinga yi amma a ce an kafa kungiyar yancin mace ko mata masu rauni to maza masu rauni fa so mutane ne Eh, Allah duka ya hada wannan ba shine adalci ba almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan saboda ka kai kungiya ta masu rauni duka namiji ko mace amma ka zo ka ce wai kungiyar masu rauni mata kadai to akwai wani abu akwai akwai rina a kaba akwai wani abu a karkashi ba maganar raunin su bane eh to shine malam yace wa qala fi nuqsan dinihinna annaha idha hadat la tasum wa la la tusalli wa la tasum la la tasum wa la tusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da tawayar addinin ta kuma tawayar addinin ta da Allah yake nufi ba yana nufin cewa ba ta da addini ba ko addinin ta rabi da rabi ne annabi ya fassara wannan ce abinda ake nufi shine lokacin da take al'ada ba za ta yi sallah ba kuma za a buƙace ta tarama ba lokacin da take al'ada ba za ta yi azumi ba lokacin da musulmi suke yi sai dai za ta rama wannan shine tawayar da ake nufi ba wai ana nufin cewa ita in ta yi sallah za a ba ta rabin abin da ake ba wa namiji ba a'a ka fahimci abin haka saboda haka addinin ta a wajen sallah da azumi da sauransu duk yadda za ta yi namiji zai yi haka za a ba ta matukar da ta yi kamar yadda ya amma kasancewar akwai shi namiji koyaushe babu lokacin da aka ce ai an dakatar da shi daga yin sallah babu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya in dai da rai a jikina to waɗannan abubuwa ba zan fasa yin su ba saboda ka in dai da rai a jikin mutum yana da hankali to ba ga magana sallah ya zo a ce shi ba sai ya yi sallah ba amma ita mace akwai lokacin da za a ce ba sai ta yi sallah ba to wannan shine nuqsanu dini hadin da ake nufi ba ana nufin dan akwai yan yan kungiyar mata na duniya waɗanda suke faɗa da hadisin cewa hadisin su ba su yarda ba ya za a ce su su hankalin su rabi da rabi ne su addinin su rabi da rabi ne su ba su yarda ba wasu mazaje ne masu nuna kiyayya ga mata suka kirkiri hadisin ba ba ba manzo Allah bai faɗa haka ba manzo Allah ya faɗa hadisi ne yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi ne muttafaqun alaihi fi a'la maratib as-sihha mafi ƙololuwan martabar inganci hadisin yake da shi kuma annabi ya faɗi manufar da yake nufi in ke baki fahimta ba to annabi ya fahimtar da ki in ba za ki yarda ba kuma wannan wani abu ne daban sai ki je ki karata amma dai ga abin da annabi yake nufi a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته